بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما مسوء البركة بركة مدساكي حدوى تكون سلسلة أحاديث الأخلاق دقلتها فن الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر الله بنجي ساكا مشيد الخيري muna bibiyan wannan malami a cikin wannan littafi nashi inda yake mana karatu akan wato falalar kula da iyali a cikin wancan darasi da ya gabata na goma sha shida wanda wannan shine darasi na goma sha bakwai mun ji inda malam ya fara mana magana akan falalar kula da 'ya'ya musamman 'ya'ya mata za mu tashi inda malam yake cewa anil mughirah ibn shu'ba radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat Allah ya hana ku cin zarafin iyaye wa wa'adal banat Allah ya haramta kashe 'ya'ya mata wa man alwahat Allah ya hana roko da ruwa wa kariha lakum falafan Allah yana kyamatar muku abu uku qila wa qal an ce ka ce wa kasaratus su'al da yawan tambaya ko roko wa iba'atul mal da tuzartar da dukiya muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Wa hadda ala al-inayati bihinna ta'diban wa tarbiyatan wa ta'liman. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan kulawa da ƴaƴa mata wajen ba su tarbiyya da ladabtar da su da koyar da su ilimi. Wa ja'ala dhalika min mujibati dukhulil jannati wan najati minan nar. Kuma ya sanya haka a cikin abubuwan da za su tabbatar da samuwa aljanna da kuma tsira daga wuta. An ibn Abbas radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي منزان الله ياتي من كانت له أنثى وان الله يباشي قيامتي فلم يئدها بكشي تبا ولم يهنها بولاك أن تاتبا ولم يؤثر ولده عليها بفيفي تدان مجا أكن تبا أدخله الله الجنة الله زي باشي الجنة رواه أبو داود أبو داود يرويت أن حديثي الأنبر حديثي ندبو بيد دريدا da arba'in da shida. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya taimaka ya wato wanda ya kula da ƴaƴansa mata akalla guda biyu yayi musu abin da ya kamata na tarbiyya har suka balaga ranar alkiyama zai zo shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka wa damma asabi'ahu sai ya hada yatsun shi guda biyu rawahu muslim muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na 2631 wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yace man kana lahu thalathu banati wanda yake da ƴaƴa mata uku aw thalathu akhawatin ko yake da ƴan uwa ƴan mata uku aw ibnatani ko yake da ‘ya'ya guda biyu mata, au uktani ko ‘yan uwa guda biyu mata, fa ahsana suhbata hunna sai ya kyakkyawar mu'amala da su, wattaka Allah fihinna, iji tsoron Allah wajen zaman shi tare da su falahul janna. Wannan aljanna Allah zai bashi, rawahu Tirmidhi. Tirmidhi ya rawaito shi a lamba hadisi na 1916 wa hassanahul albani. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول عقبة يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ناجم زا الله ناتشوا من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن wanda yake da ƴaƴa ƴan mata guda uku yayi hakuri da damuwoyinsu da bukatunsu wa at'amahunna ya ciyar da su abinci wa saqahunna ya shayar da su abin da suke bukata wa kasahunna ya ba su sutura min min jiddatihi da iya ƙoƙarinsa iya ƙwazonsa kunna lahu hijaban minan nari yau malkiyam waɗannan ‘ya'ya ranar alkiyama su za su zama mushi katanga da za su tsare shi daga shiga wuta rawahu ibn maja ibn maja ya fitar da shi a lamba hadisi na 3669 shekul albani ya inganta shi wa an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullah Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya ce, Man kana lahu thalasu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna wanda ke da ‘ya'ya mata uku ya ɗauki ɗawainiyarsu ya wadatar da su bukatunsu ya tausaya musu faqad wajabat lahu aljannatu albattatu lalle aljanna ta tabbata gare shi yanke babu wani shakka faqala rajulun min ba'd alqawm sai wani mutum a wani sashe cikin mutane yace wa thintaini ya rasulullah to idan ƴaƴan guda biyu ne fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa thintaini koda guda biyu ne rawahu al-bukhari fi al-adab al-mufrad al-imam bukhari ya fitar da shi adab al-mufrad a lamba hadisi na 78 da isnadi hasan malam yace wal ahadisu fi hadha al-babi kathira hadisai da suka zo akan wannan mas'ala ta falalan kula da 'ya'ya mata suna da yawa wala kullin a koma dai yaye ne fa ri'ayatul banati wa tarbiyatuhunna fihi fadlun azimun wa thawabun jamilun abinda hadisan suke nuna mana cewa tarbiyyar 'ya'ya mata akwai lada mai yawa akwai sakamako gwaggwaba wa fi hadhihi alwasiyati bil banati ibtalun lima kana alaihi al jahiliyati ma al unfa wannan jan hankalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da wannan umarnin da yayi akan kula da yaya mata wannan ya wargaza mummunan tunanin da yan jahiliya suke da shi a wajen mu'amala su da diyamaci fahaluhum ma'aha shani'atun suna da mummunan ɗabi'a wajen mu'amalar su da mace wa akhbaruhum ma'aha fadhi'atun labaran abin da aka yi wa diyamaci a jahiliya ba su da daɗin ji fa idza bushira ahaduhum bil untha lam yatiq zalika waswadda wajhu sun kasance idan aka zo aka ce wa mutum matarsa ta haihu aka ce diya mace ce to bai iya jurewa nan da nan fuskar shi za ta yi baki wa tawara minan nasi sai ya buya baya so a ganshi min su'il min su'il khabari saboda wai a gunshi wannan labarin abun kunya ne indahu wa indahu a wurin su wannan labari ne mara kyau wa balagal halu bi kathirin minhum ila an ya idal unfa ga wasansu ma al'amari ya kai ga kashe ‘ya'ya mata suke, kamar da Allah ya ba da labari wa idal ma'udatu su'ilat bi ayi zambin kutilat. Faja'at hadhihi al-ahadithu an-nabawiyyatu al-azimatu mudhidatan li hadhihi al-jahiliyyati. Sai sai aka zo da wannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa masu girma suka yi ragaraga da wannan maguzanci mu'azzimatan min sha'anil banat. Hadisan suka fifita al'amarin diyamaci hasatan suna masu kwadaitarwa alal inayati bihinna akan cewa a kula da yaya mata wal farhi bi maji'ihinna akan cewa ai farin ciki ya fi diya mace hanya zuwa aljanna ce wal ihsani fi tarbiyatihinna kuma cewa a kyautata gun tarbiyar su wa tanshi'atihinna kuma a kyautata wajen wato abin nan wajen wajen raising din su wajen abin nan kula da su har su girma annasha'at as-saliha su rayu rayuwa mai kyau liyanala al-muslimu hadha ath-thawaba al-'azima wal ajra al-jazil saboda musulmi ya samu wannan kyakkyawan lada da wannan gwaggwaban sakamako wa musibatun nasi fi hadal babi ta'ati min jihatayn matsalolin da mutane suke samu game da wannan babi na tarbiyyar 'ya'ya mata tana zuwa ne ta fuska guda biyu imma min alwuqu'i fi jahiliyati ahli aljahiliyati min karahiyati al-untha wa bughd wujudiha wanda zaka ga ya fada cikin mummunan ɗabi'a ta jahiliya na kyamar mace da kuma jin haushin samuwarta aw min jihati tadyi'il unsa bangare na biyu kuma wani kuma yayi tozartar da iyama cewa adami tarbiyatiha ya kisa ta a makaranta ya ki kula da ita wal muhafazati alaiha ya ki alkinta ta wa tarkiha biduni tarbiyatin abatta babu ilimi babu tarbiya fatadi'u nahaban fatadi'u nahaban lil wuhushi tace zama a karan farauta ga wato karnukan gari wa kullum min al-amrayni ghayatun fil khutura abubuwan guda biyu dukansu masu hadari ne tozarta yaya mata ta hanyar kiyayya ko tozarta su ta hanyar sakaci duka abin abin kyama ne mai hadari wa yati wa ta'ti hadhihi al-ahadith li tu'alij dhalika kullahu saboda aka zo da waɗannan hadisai dan su warkar daga wannan cuta gaba daya wa anna al-wajiba ala man akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bil untha an yafraha bi hadhihi al-atiyya kuma hadisan suka nuna mana cewa wanda Allah ya girmama shi ya bashi ɗiya mace abinda yake so shine ya farin ciki da wannan kyauta daga Allah wa an yahmadallaha ala hadhihi hiba ya gode wa Allah akan wannan tukuici wannan kyauta da Allah ya masa wa an yas'alallaha al-ma'unata ala al-qiyami bi hadhihi al-amana kuma ya roki Allah ya bashi karfin gwiwa ya bashi kwarin rike wannan amana da Allah ya bashi wa an yu'na bi tarbiyatiha wa tanshi'atiha sannan ya tashi tsaye wajen tarbiyyarta da ba ta horo wa islahiha da gyara ra- rayuwarta wa ta'dibiha da ladabtar da ita ila an tadhhaba ila baiti zawjiha har zuwa ran da zai mata aure wa qad ru- wa qad ah, rubbiyat at-tarbiyata as-sahiha ya zama ran da za ta yi aure tana da cikakkiyar tarbiyya wa nushi'at nash'ata al-qaw- al-qawima kuma an ba ta kyakkyawan tarbiyya litakuna ah, itqan lahu wa hijaban minan nari dan ta zama mushi wato abin ‘yantuwa da kuma katanga daga wuta. Haza, Malam ya ce wannan kenan, waman wufika bi salahi abna'ihi wa hidayatihim wa istiqamatihim falyahmadillaha wanda da Allah ya bashi dace, Allah ya bashi wato ah, falalar ‘ya'yan shi sun zo mutanen kirki suna kan alkhairi, to wannan ya gode Allah. Fahaza mahdun minhu wa fadlu hu subhanahu kuma wannan daga Allah ne kawai falalarsa ce wala yaltafitu ila ma bazala min asbabi kare dinga kallon wai iya kokarin da yayi iya ta- faɗi tashin da yayi aw wujuda indahu min asalib ko kuma wai hikima sace fal minnatu lillahi wahdahu lalle falala gaba ɗayanta ga Allah ne qala malik ibn anas rahimahullah al adabu adabullah la adabul aba'i wal ummahat Maliku ya ce ladabi da kake ganin mutum ya samu to daga Allah ne ba wai daga iyayensa bane wal khairu khairullah la khairul aba'i wal ummahat duk wani alheri da kaga mutum ya samu daga Allah ne ba yin sa bane ba yin iyayensa bane wannan magana tana cikin albul mufrad na Imam Bukhari wa qala Numair ibn Aus kanu yaquluna as-salahu min Allah wal adabu min al-aba sukan ce nagarta daga Allah ne ladabi kuma daga iyaye wannan magana ta biyu ce take cikin al-adabul mufrad wacce ta farko ta cikin tafsirin Qurtubi وفي هذا تسلية لكل من بذل من الصالحين جهودا في إصلاح ولده فلم يصلح wannan kuma zai rage maka damuwa kai mutumin kirki wanda kai iya kokarin ka dan ka ga yaron ka ya zama mutumin kirki sai kuma Allah bai bada wannan dacen ba fa ajruhu fima bazala lahum min nushin wa tarbiyatin thabitun inda Allah ga irin wannan yanayin kai da kai wannan kokarin ladan ka ya cika yana wurin Allah wala yudayyi'u subhanahu ajral muslimin Allah baya tozarta ladan masu ah, masu nagarta wa fihi dhikra liman akramahu Allah bi salahi dhurriyyati sannan kuma ana tunatar da wanda Allah ya taimaka masa wanda Allah ya bashi gam daga tarayan shi suka zama mutanen kirki cewa mene Allah yanzura ila juhudihi fi ta'dibihim wa tarbiyatihim kada ya dinga kallon kamar kokarin sa ne fa inna ma dhaka salah wal adab fihim mahdhu fadlillahi alaihim wa alaihi domin wannan nagartar da Allah ya basu tsantsar falala Allah ce a kan shi da kuma kansu lahul hamdu subhanahu awwalan wa akhiran Allah kaɗai za a gode ma tun farko da ƙarshe walahu shukru zahiran wa batinan shi ake gode ma a sarari da kuma a ɓoye to alhamdulillah malam ya gama da wannan gaba ta ah, magana akan wato kula da 'ya'ya sai mu shiga cikin gaba ta bakwai da yace huququl jar wato hadisai da maganganu da za su uh, koya mana ɗabi'a ko su tuna mana ɗabi'ar da musulunci ya horar da mu game da haƙoƙin maƙwabci. Malam ya ce, Inna shari'atal mubarakata, shari'atal islami, ja'at bi makarimil akhlaqi wa rafi'il adabi wa jamilil mu'amalat. Wannan shari'a ta musulunci ta zo da magana akan halayen kirki da ladubba na gari da kyakkyawan mu'amala mimma ya dullu ala kamaliha wa shumuliha wa azamatiha wanda wannan nuna mana cewa wannan shari'a ta mu cikakkiya ce kammalalliya ce mai daraja ce wa tanawalaha wa tanawulaha li kulli ah, aljawanibi wal masalih wal huquq kuma yana nuna mana cewa wannan shari'a ta mu ta tabo kowane bangare na rayuwa da kowane haƙƙi da kowace maslaha falillahi alhamdu ala ma manna wa tafaddal na godiya ga Allah kan wannan falala da baiwa da yi mana. Wa nas'aluhu jalla fi ula muna roƙon Allah Ubangiji madaukaki an yi waffiqana ajma'ina li husnil istimsaki bi adabiha at-tayyiba wa akhlaqiha al-azima. Muna fata Allah Ubangiji ya ba mu damar riƙo da waɗannan ladubba masu kyau da waɗannan halaye masu girma. ومن هذه الآداب الكريمة والأخلاق الحسنة التي دعت إليها الشريعة daga cikin halaye da ɗabi'u masu kyau wanda shari'ar musulunci ta kiraye mu zuwa ga su al'inayatu bi haƙƙin jihar ana kiran mu zuwa ga kulawa wajen ba da haƙƙin makwabci wa ma adara kamar jihar kamar mala ya ce wai ka san me ake nufi da makwabci allazi zalika allazi sarat daruhu qaribatan min darik shine wannan mutumin da gidansa yake kusa da gidanka wa maskanuhu mujawiran li maskanik wurin zamansa yake kusa da wurin zamanka walaka bihi liqa'atun ma'dudatin tarahu wa yarak wanda kuke ganin juna yau da gobe a kasuwa ko a gona ko a ofis ko a shago ko a anguwa da makamantansu faqad ja'ala Allah subhanahu lahu haqqan hassa ibadahu alayhi wannan mutumin da kake gani wanda ba dan uwanka bane na jini ko ba ba dan kabila ku bane ko yaran ku kuna zaune ne kawai a anguwa ɗaya ko kwatas ɗaya ko layi ɗaya ko loko ɗaya to Allah ya ya daura maka wasu haƙoƙi na wannan mutum wa jaa annabiyina sallallahu alaihi wasallam ahadithu kathira fi bayani haqqihi wa idham sha'ani hadisai sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa suna bayani akan girman haƙƙinsa da girman sha'aninsa bal mala yace ba haka ba inna Allah azza wa jalla qarana haqqahu bi haqqihi subhanahu wa zalika fi qawlihi Allah ya gwama haƙƙin shi ubangiji da haƙƙin makwabci a cikin faɗin cikin sautin nisa'i wa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan mukhtalan fakhura Allah ya ce ku bauta wa Allah kada ku masa shirka kuma ku kyauta ma iyaye ku kyauta ma makusanta da marayu da talakawa sai Allah ya ce wal jaril qurba da makwabci ma'abocin kusanci wal jaril junubi da kuma makwabci wanda yake na gefe wato da makwabcin da dan uwanka ne na jini da makwabcin da ma ba dan uwanka bane na jini zuwa ƙarshen aya wa man kana mukhtalan fakhuran lan yar'a li jarin haqqahu mutumin da zama mai alfahari mai takama to baya iya kiyaye haƙƙin makwabci bal wala li shay'in min al-huquq baya iya kiyaye haƙin kowa ma lima qama bihi qalbuhu min khuyala'in wa kibr saboda zuciyarsa akwai girman kai akwai takama da jiji da kai wa ma man kana mu'minan mutawadi'an wanda ku kasance mumini mai tawalu'u muti'an li maula wanda yake bin Allah ubangijinsa yake masa da'a fa inna li hadhihi al-huquqi sha'anan fi nafsihi waɗannan haƙoƙi da aka ambata a wurinsa suna da girma wa makanatan fi kalbihi suna da girma a zuciyarsa ya harisu alal wafa'i biha saboda haka zai zama za ga ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya cika waɗannan haƙoƙi an aisha ta radiyallahu anha qalat samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu la yuwarrithanna tace jibrilu bai gushe ba yana mini wasiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Jibril bai gushe ba yana jan kunne na yana jan hankali na akan kulawa da makwabci hasirin dauka cewa karshe za a ce to makwabci ma na cikin magadanka wannan hadisi ya cikin sai Muslim a lamba hadisi na 2600 da lamba 24 wa ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu wani riwaya ta Abdullahi dan Umar cewa Jibrilu bai gushe ba yana mana wasiya da makwabci har sai da na dauka cewa zai ba shi gado wannan shi ma yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari lamba 6015 Muslim lamba 2625 qauluhu ma zala yufidu takraru alwasiyati yana nuna maimaita wasiyar da aka ce ma zala bai gushe ba min Jibril alaihi salam da nabiyina bil jari sai na jibril alaihi salam bai gushe bana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiya da makwabci wato birran wa ihsanan cewa a kyautata mishi a mishi karamci wa ikraman wa qiyaman bi huquqihi a tsaye da haƙoƙinsa wa muwasatan lahu a zauna kusa da shi wa lutfan alaihi a tausasa masa hatta zanantu annahu sayawrisu ay min kathratil wasiyati bihi saboda ya ta maimaita zancen zanantu annahu yanzilu alayya wahyun min Allah bi an yakuna lil jari nasibun min mirathi jari nayi tsammanin za a sauka mana da wahayi daga Allah cewa ga rabon da za a baiwa ga kason da za a baiwa makwabci idan makwabcinsa ya rasu ta'kidan wa bayanan li idami maqamil jari wa ma lahu min huquq wannan yana nuna girman al'amarin makwabci da abin da ke tare da shi na haƙoƙi wa hadha الحق الذي جعله الله للجار wannan haƙƙin da Allah ya sanya wa makwabci bi haythu yatakarraru yawmiyan liljari tajawaz albuyuta liljari sababuhu tajawuril tajawurul buyuti wa taqarubul masakin sababin wannan haƙƙin shine fa kusancin gida da kusancin wajen zama wa dawamu talaki da yawan gamuwa da ake yi in an fito za a je kasuwa za a je ofis za a kai yara makaranta za a je masallaci za a je cefane ana haɗuwa kullum biyar su takarradu yaumiyan ana ganin juna ana gaisawa da juna kullum bi khilafi ghairi banda waninsa fajaruka tarahu kulla yaumin bal qad tarahu fil yawmi marratin wa karrat makwabcinka kana ganin sa kullum ko kuma ka ganshi ma sau da yawa a rana guda bi khilafi gairi banda wanda ba makwabci ba shi kam ba dole ka ganshi kullum ba fajaruka tarahu kullu yawmin mar bal katarahu fil yawmi marratin wa karrat wa aidan qad yahtaju katataju ilayhi aw yahtaju ilayka kana iya buƙatuwa izuwa gare shi shi ma na iya buƙatuwa izuwa gare ka wala yakhfa anna ma yakunu baina mutajawirid duri akbaru wa a'maku mimma yakunu bainal mutaba'idati duri babu shakka waɗanda gidajensu ke kusa da juna za su buƙaci junansu fiye da waɗanda gidajensu ke nesa da juna wa ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace manzon Allah yace khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi mafi alkhairin abokai a wurin Allah shine abokan da mutanen da ke kusa da su suna ganin su mutanen alkhairi wa khairul jirani mafi albarkar mafi alkhairin makwabci inda Allah a wurin Allah khairuhum li jarihi shine wanda yake da alkhairi ga makwabtansa wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi a lamba hadisi na 6566 da Tirmidhi a lamba hadisi na 1944 fa afdalul jiran inda Allah wa alahum sha'anan wa khairuhum li jirani mafi alherin makwabci a wurin Allah shine wanda makwabtan shi suke ganin shi mai alkhairi ai aktharuhum naf'an wato wanda yafi yawan alkhairi wa ihsanan yafi kyautatawa wasilatan lahum da sada zumuntarsu wa ta'ahudan da wanda yake jinsa a zuciyarsa wa qiyaman bil huquq wanda ya miƙe wajen biyan haƙoƙinsu wa hadha fihi ad-da'watu ila al-inayati bi hukukin jira wannan yana kiran mu ne wannan hadisi na kiran mu zuwa ga mu bada muhimmanci wajen kula da haƙoƙin makwabta ihtisaban muna masu neman ladan Allah wa talaban li thawabillahi subhanahu wataala da neman wato sakamako a wurin Allah da anna al-abda idza kana muhsinan li jiranihi qa'iman bi huquqihim don bawa idan ya zama yana kyautatawa ga makwabtansa yana tsaye akan haƙƙinsa musilan naf'a ilaihim yana sadar da su da duk wani abin amfani ghaira mu'dhil lahum baya cutar da su thumma kana jiranuhu dunahu fi zalika su kuma basu kai shi ba sun gaza shi a gun wannan alkhairi aw ala naqid min zalika ko kuma masu akasin abin da yake yi fa huwa khairuhum indallah kai da kake musu alkhairi kafi su alheri a wurin Allah wa kafahu sharafan wa fadlan wa nublan an yafuza bi hadhihi alkhairiyya kuma ya ishe ka falala da daukaka da daraja a ce kai ka samu wannan falalar wa an tana da hadhihi almanzilata aliyya ka samu wannan daukaka wa fi hadha tasliyatun lil jari al muhsin li jiranihi wannan yana cire ma mutumin da ke kyautata wa makwabtansa damuwa a ɗabi'an sai dinga damuwa cewa na kyautata musu ba su kyautata min ba to wannan wannan hadisin zai cire maka damuwar wa in asa'u ilai ko da sun bata maka rai da annahu bi ihsanihi ilaihim dan ka dinga tuna cewa kai san da kake kyautata musu wa qiyamihi bi huquqihim da ka tsaye akan haƙoƙinsu yatlubu thawaban zalika min Allah la minhum kana neman ladan wannan aikin ne kai a wurin Allah ba a wurin su ba wa yassiluhum li ajlihi subhanahu yana sadar da zumuntarsa ne dan Allah tsakanin shi da su yuridul jazaa wa shukura minhu a wurin Allah yake neman sakamakonsa subhanahu wa ta'ala wa fihi tanbihu ala ahmiyati أهمية تعلم المسلم عموم حقوق الجيران المبنية المبينة في السنة wannan kuma yana nuna mana cewa wato akwai muhimmanci mutum ya tsaya ya karanci menene haƙƙin makwabci ya san shi a ilmance kamar yadda ya zo a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal muhafazati alaiha sannan kuma ya kiyaye amfani da su wa tatbiqiha da kuma aikata su aikace li yakuna bidhalika khairal jirani inda Allah dan ya zama wato mafi alherin makwabta a wurin Allah fa innahu idza kana yajhaluha domin in bai san waɗannan haƙoƙi ba kaifa yaqumu biha ya zai iya aikata su wa huwa la yadri ma hiya alhalin bai sani ba yace fa faqid shay'i la yuqi kamar da larabawa suke fara cewa wanda ba yi da abu ba yadda zai bada abin da ba yi da shi wa idza kana khairul jirani inda Allah ta'ala khairuhum li jarihi in ya zama mafi alkhairin makwabci a wurin Allah shine wanda a gurin makwabtansa shi mutumin kirki ne wa mafhumul mukhalafati muka dauki kaida ta mafhumul mukhalafa wato akasin haka yadullu ala anna sharral jirani inda Allah sharruhum li jirani mafi sharrin mutum a cikin makwabta shine wanda a gurin mutanen da yake tare da su shi ana kallon shi a matsayin mutumin banza bi an yakuna mu'dhiyan lahu dan yana cutar da su musi'an ilaihim yana bata musu rai la ya'manuna bawa'iqahu wa sharrahu basu amintu daga makincinsa da sharrinsa ba qawluhu khairul khairuhum li jarihi yashmalu kull abwabil khair khairukum dinnan da aka ce khairuhum mafi alhairin su ya ya ya ya ya ya dauko dukkanin nau'o'in alkhairi wa hiya kathira alkhairi suna da yawa kal mubadarati bis salam kaman gaggawan yin sallama kai zama kai zaka fara makwabcinka sallama idan kun haɗu wa talaqatil wajhi da sakin fuska wa husnul muqabala da kyakkyawan tattaunawa wa tibil mu'ashara da kyakkyawan zamantakewa wasila bit ta'am da sada zumunta ta hanyar ba su abinci wal hadiya da kyauta wa ziyara da kai ziyara wa su'al da tambayan labarin su in baka gansu bai a halin da suke ciki ila ghairi zalika min ma'anil khairi wa majalatil birri da ire-iren waɗannan na abubuwan alkhairi da hanyoyin samun wato lada an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'ad bin abi waqqas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa arba'un minas sa'ada abubuwa guda hudu suna daga cikin wato alamun mutum yana jin daɗin rayuwar duniya almar'atu salihah mace ta gari wal maskanul wasi' da wadataccen gida wal jaru salih da kuma makwabci magartacce wal markabul hani da kyakkyawa lafiyayyen abun hawa wa arba'un min ash-shaqawa awwa guda hudu kuma sune tsiyar rayuwa a duniya al jaru su Allah ya jauce ka da makwabci mara kirki wal mar'atu su Allah ya jauce ka da mace mara kirki wal maskanu dayyiq Allah ya jauce ka da dan kuntataccen gida wal markabus su da lalataccen abun hawa rawahu ibn hibbana ibn hibbana ne ya ruwaito wannan ainihin wato hadisi a cikin asahihin sa a lamba hadisi na 432 wa an nafi ibn abdul harith radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'i al muslimi al maskanu al wasi'u wal jaru salihu wal markabu al hani daga cikin jin dadin rayuwar musulmi akwai gida wadatacce da makwabci na gari da abun hawa mai kyau rawahu al bukhari fil adab al mufrad da isnadi sahihi a lambar hadisi na ɗari ɗaya da ainihin wato goma sha shida. Yan wa masu albarka za mu saurara a nan sai mun haɗu da ku a darasi na gaba saboda ƙudurwar lokaci za mu ji ci gaban wannan tattaunawa akan ainihin wato al'amarin da ya shafi a haƙoƙin makwabci insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullah.